الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a bakwai daidai ga wannan wata na jumada al'akhira hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 440 daidai wanda ya dace da sha bakwai ko sha bakwai ne yau ko sha hudu ga watan sha biyu shekara ta 2018 miladiya domin ci gaba da karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah ya kare shi Salah ibn Fauzan al-Fauzan a satin da ya gabata wancan sati mana babin da ke bayani game da abin da ya shahi girmama gumaka ko kuma hotanni da abin da ke kama da su muka zo daidai inda malam ke nuna cewa lalle duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanadi wanda zai zame ma mutane kariya game da fadawa cikin shirka an samu yan bid'a sun canza abin sun yi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a aikata da ma ya kawo sufofi kala-kala na ɓanna da shirka da ta faru ga mutanen annabi Nuh saboda asalin wannan ɓanna da ta faru da shirka ta mutanen annabi Nuh shine gumaka wanda sun kafa gumakan da kyakkyawan niyya cewa idan suka dubi gumkin sai tunatar da su irin ƙoƙarin wannan mutanen da yake yi sai su tashi wurin bauta Allah sun kafa gumki ne da niyya mai kyau sau da mutane ne managarta daga cikin mutanensu suka mutu salihan bayu a zahiri da suka shi ba daɗi na rashin wannan mutane sai suka ce to bari mu yi gumakansu kowane gumki sai mu yi shi da sunan wani a daidai inda yake zama ba don komai ba in mun gansu su tunatar da mu Allah da da suke bota mu Allah sai mu tashi da kokari a haka suka yi da niyya mai kyau amma yau da gobe ta sa aka manta da wannan sai kasance a rike su alloli kuma bayan Allah to kaga illa gumaka kenan da wasu hotanni da za a yi bale ma irin shi hotannan shehun ne ko malamai shine ma da yace fanzur ila ma al ilayhi al amr a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al muallif rahimahullah فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك بالله ومعاندة رسله مما سبب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند الله وعند خلقه نعم ما ليت فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية yace ka dibe da al'amarin ya koma da sababin waɗannan gumaka da aka rike su a matsayin tintini da tunawa sai al'amarin kaga juya mina shirki billahi ta yin shirka da Allah kaga an kafa su ne da sababin tunansu amma sai abin ya juye zuwa ga yin shirka da Allah ta yadda ake bauta musu wa mu'anadati rusulihi da kuma yin taurin kai da jayayya da manzannin shi tunda kaga annabi Nuh da ya zo ya gaya musu cewa kada ku rike su alloli kuma bayan Allah wannan abun bai dace ba sai suka yi wasiya ga junansu wa qalu la tadharunna alihatakum kada ku bar allolinku game da wannan da'awar da annabi Nuh ke yi kaga sun kangare mu annabawansu mimma sabbaba ihlakahum bitufan wannan shine sababin hallaka su da aka da ruwan tufana annabi Nuh yayi yayi dare da rana ya bi duk wani usulubi da ya kamata mai wa'azi ko mai kira ya bi domin su shari'a suka kiya ƙarshe Allah ya hallaka su ta hanyar sabku musu ruwan tufana sama ta kece da ruwa ƙasa ita ma ta tsage ta dinga bulbulowa da ruwa sai kasance ruwa sama da ƙasa sai zamanto sababi na halakarsu shi na Allah ce fafatahna abuwa sama'i bima'in munhamir wa fajjarna arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sama ta kici da ruwa gaba daya ƙasa ta dare ruwa suka dinga bulbulowa tsakankaninta sai zamanto Allah ya hallaka su da ruwan tufan a sababin mi shirka wanda me ya ga musu wannan shirka gumaka da hotanni dan tunawa shi yasa kaga hadarin gumki kenan ko kuma hotannin waliyyi ko su shehune da ake kadarta cewa mutanen kirki ne wa maqatahum inda Allah wa inda khalqihi kuma hakan ya sabbaba musu azaba daga Allah kuma da kuma fushi daga mutane daga sauran halittu Allah ya fushi da su mutane masu ka fushi da su mimma yadullu ala khuturati at-taswir
مما يدل على خطورة التصوير على خطورة على خطورة التصوير ونصب الصور ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأمر بطمس الصور بطمس الصور وأمر بطمس الصور وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كل ذلك من أجل مفاسدها وشد وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها نعم ما ليتي مما يدل على خطورة التصوير والنصب ونصب الصور lalle wannan abin yana nuna maka hadarin yin hoto da kuma kafa gumki na hutu tana kaga gashi sun bota mishi kuma Allah ya halaka da su ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين saboda hakan ne Allah ya tsine ma masu doka hoto a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma masu doka hoto wa akhbara annahum ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa su ne mafi tsananin azaba tsakankanin mutane gobe qiyamah su ne mafi tsananin azaban mutane rattashin alkiyam wa amara bi tamsis suwar ko manzala salsa yin foro da cewa a shafi hutanni ko a kare gumaka wa akhbara annal mala'ika manzala salsa ya bada labarin cewa lalle mala'iku la tadkhulu baitan fihi sura ba sa shiga gidan da adda kai hutu ko gumki mala'iku ba sa shiga كل ذلك من أجل مفاسدها وشدة مخاطرها دكا هكا يا كسانشيني سبودا لا لاتي da banna ta gumaka da hotanni da kuma hadarin hotanni da gumaka alal ummati fi aqidatiha akan al'umma game da abin da ya shahi aqidanta lalle hoto da gumki balle ma hoton shehu ko gumkin wani wanda ake kaddara cewa waliyi ne ko shakka babu yana da hadarin gaske game da aqida al'umma ta musulmi fa inna awwala shirki fa inna awwala shirkin hadatha fil ard kana bi sababi nasb as-suwar وسواء كان هذا النص للصور والتماثيل في المجالس أو الميادين أو الحدائق فإنه محرم شرعا لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة فساد العقيدة وفساد العقيدة نعم وإذا كان الكفار كفار اليوم يعملون كان هذا الكفار- العمل وإذا وإذا كان كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل حفاظا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم نعم ما ليتش فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب الصور lalle farkon shirka da ta faru a doron ƙasa ta kasance ne ta hanyar kafa gumaka bi ma'ana kamar yadda Allah ba da labari a cikin suratul baqara kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin da mutane sun kasance umma suna kan addini da aqida guda malamai suka ce akan kadara wani abu nan sai a ce fahtalafu sai suka saba ma juna da suka saba mu juna fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin sai Allah ya turo annabawa suna masu albishir game da wanda suka tsaya akan tauhidi kuma suna gargadi game da wanda suka yi shirka da Allah wannan annabi Nuh kenan mutane annabi Nuh su ne farko wanda suka fara shirka a doron ƙasa kafin su duk al'ummomin da suka gabata kan tauhidi suke shi yasa Allah ya ce kana nasu ummatan wahida kan tauhidi da addini guda suke lokacin da aka samu wani bangare sun yi shirka da Allah sai Allah ya turo annabawa dan su jaddada musu tauhidinsu da addininsu kenan kaga farkon shirka ta kasance ne ta hanyar kafa gumaka da aka وسواء كان هذا النصب وسواء كان هذا النصب للصور والتماثيل في المجالس أو الميادين أو الحدائق ما التي دق داني وأن ننقم كان زأي أن يسني أما زمني متاني ko kuma wani maidan hilayen shakatawa ko hada'ik ko kuma gonakai ko kuma jardin-jardin فإنه محرم شرعا للي هكا حرام ني أشرعا لأنه وسيلة إلى الشرك سبود هكا هنيا تي ذات كيمتا نزوى الشركة وفساد العقيدة دلالة وعقيدة متان مالك وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل إذا يكسن تي كف كافري أيو suna aikata irin wannan aikin na yin hotanni da gumaka suna kakkafa su a ko'ina da ko'ina fa innahum laysa lahum aqidatun yuhafizuna alaiha ku sani cewa su fa ba su da wata aqidar da suke kokarin kare ta daga gurbacewa shi yasa suke abin da suka ga dama fa innahu la yajuzu lil muslimin an yatashabbahu bihim dan haka bai dace ba ga musulmi su yi koyi da su wa yusharikum fi hadha al'amal sai tarayya da su cikin wannan mummunan aikin da suke saboda mi hifazan ala aqidatihim dan su musulmi su kokarin tsare aqida su kyakkyawa daga gurbacewa allati hiya masdar quwwatihim saboda aqida ita ce masdar tushe na karfin musulmi wa sa'adatihim da kuma morewarsu ko kuma tsirarsu da hutawarsu duniya da lahira wannan shine karshen babin kenan kai tsaye insha Allah zamu tashi babi na gaba fadlan
في بيان حكم حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته استهزاء بالدين في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة والاستهانة بحرماته الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام ردة ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما ليتي في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته wannan babin zai yi bayani game da hukuncin izgili da addini da kuma walakanta alhurma ta addini abubuwa masu tsarki na addini alistihza'u biddin riddatun anil islam malace yin izgili da addini riddaci daga bar musulunci bi ma'ana zaka zan kafiri bayan da kana musulmi izgili ba'a game da abin da shafi addini izgili ba a yin shi ko da wasa kace a nayi ne dan ai wasa ai dariya riddaci ba a wasa da addini ko da wasa kar kai dan ka bada dariya ko kuma don ka birge mutane ko ku kai shi da wasa babu shi sama da ce izgili da addini ridda ce daga barin musulunci wa khurujun an din bil kulliya kuma fita ce daga barin addini ta gaba daya ta yadda mai shi zai zamantowa arni qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da haka yana mai cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum shin yanzu da Allah ne da ayoyin Allah ne da manzan da manzan shi kuke yin izgili Allah ya ce la ta'taziru kada kada ku kawo hanzari ko uzuri kad kafartum ba'da imanikum haqiqan kun kafirta bayan imaninku wannan aya ta sabka ne akan wasu ɗaiɗaiku daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga yaki sai suke tattaunawa tsakankaninsu sai suka yi izgili game da Allah da manzan shi sai Allah ya sabko wannan aya akan su kuma yadda zamu zo mu ji nan yanzu insha Allah da kusa wannan kaga ayan nan tana nuna mana ko shakka babu izgili kafirci ne ridda ne malaci hadhihi al-aya tadullu ala anna al-istihza'a billahi kufr
هذه الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وأن الاستهزاء بالرسول كفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزأوا بالرسول وصحابته فنزلت, فنزلت الآية فاستهزأوا بهذا فاستهزأوا بهذه فالاستهزاء بهذه فالاستهزاء فالاستهزاء فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم فالذين يستخفون بتوحيد الله تعالى ويعظمون دعاء غيره من الأموات ما لا يتشي هذه الآية وأن آية دمك كرنت تشكين سورة التوبة تدل على أن الاستهزاء بالله كفر tana nuna cewa lalle yi Allah izgili kafirci ne wa anna listihza'a bir rasul kufr yin izgili da manzon Allah ma kafirci ne wa anna listihza'a bi ayati llahi kufr kuma yin izgili da ayoyin Allah ma kafirci ne faman istahza'a bi wahidin min hadhihi al-umur fa huwa mustahzi'un bi jami'iha duk wanda ya izgili da ɗaya daga cikin wannan al'amuran kamar ya yi izgili ne da dukansu ina fata mun gane kaga izgili da Allah izgili da ayoyin Allah izgili da manzan Allah kowane ɗaya daga cikinsu kafirci ne kuma idan ka yi da ɗaya kamar ka yi izgili da sauran ne duka ba su rabuwa haɗa suke والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزأوا بالرسول وصحابته فنزلت فنزلت الآية abin da ya faru game da waɗannan mutanen da aya ta zamanto dalilin sabka a kansu sun yi izgili ne da manzan Allah da sahabban shi suna yin wannan izgilin sai aya ta sauka a kansu cewa sun kafarta wanda ke nuna mana haɗari da muni na izgili ina fata mun gane haɗari da muni na izgili فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم ما لا يتشيين إزجلي دا وأنن الأمر قبالا ينا لزمت الجونا باسا ربوا إذن كيد لا كما كيد لا يني إن كي إزجلي دا منزع الله تو كما كي إزجلي دا الله كما كما كي إزجلي دا آيوين الله idan kai izgili da ayoyin Allah kamar kai izgili da manzon Allah ne da Allah gaba daya duk wanda kai da ɗaya daga cikinsu to haɗe suke ba sa rabuwa yana nuna kai da su gaba فالذين يستخفون بتوحيد الله بتوحيد الله تعالى ويعظمون دعاء غيره من الأموات فإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بذلك ما ليتشي وأندا سكي رين التوحيد الله ما دوكا كنسركي سكي رين الشرك kuma suna girmama kiran wani wanda ba Allah ba na daga matattu fa idza umiru bit tauhid idan aka fore su da ta Allah wurin bauta wa nuhu an shirk aka hana su game da yin shirka istakhaffu bidhalika sai saraina haka su walakanta haka sau da me suka saba da shi shirka shi yasa sai kaga ba sa san tauhidi idan aka hada fada musu shi ma sai ga suna raina abu ba sa kamar shi kagon gama nau'i ne daga cikin anwa'an iskil sai ce كما قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فاستهزأوا, فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك وما زال المشركون يبعثون الأنبياء يعيبون وما زال وما زال المشركون يعيبون الأنبياء ويس- ويصف- ويصفونهم بالسفاهة والضلال والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد malaci kamar yadda Allah madaukakin sarki ba da labari a cikin alkur'ani yadda kafirai suke yi ma manzon Allah izgili wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa idan suka ganka ba su rike ka abun komai ba sai abin yi ma izgiri a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine Allah ya turo a matsayin manzo wannan shine annabin kaga wannan izgiri ne ya zo ya kira su zuwa ga tauhidi ya hane su game da bauta ma gumaka kuma bayan Allah amma sai su dauke shi abin yi ma izgiri هذا هذا بعث الله هذا الذي بعث الله رسوله yanzu wannan shine annabin da Allah ya turo shine manzan kaga wannan nau'i ne na me izgili da raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hakan ko kafirci in kada la yudhilluna an alihatina in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha sura kirs suka ce annabi ya batar da mu dangane da ababen da muke bauta ma na allolinmu in ba dan da muka yi haƙuri a kansu an zo ne shi ne annabi da aka turo tsoron kirsa ya batar da mu wallai akan bauta gumaka da suke kaga wannan magana da kaji da kasa mine ne isjili ne annabi shari'a yake ɗauke da haske yake ɗauke da qur'ani ya zo da shi wanda shi ne adalci kuma shi ne abin bi amma kaga suna cewa yanzu wannan shi ne annabin da aka turo ai in ba ma da muka jajirce ba muka makalkale mu allolinmu da ya batar da mu game da bauta allolinmu da muke fastahza'u bir rasul sai suka yi izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma nahahum an shirk yayin da ya hane su game da barin shirka wanda yau shi ke faruwa ahlus sunna suna ga mutane abinda kuke shirka ne kafirci ne sai kaga suna musu waka suna musu ba'a akan haka suna musu izgili in dai shirka ce to mu mutu akan shi haka suke faɗa mu muna tare da wani in ya bata mun bata in ya mutu kan wuta mu ma wuta zam kan Allah ya rataya addini ne akan wani wanda in ba a bi shi ba za halaka hmm to kaga irin nau'i ne na izgili wanda irin kafaran da suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanga izgila ana hana su game da roƙon wani koma bayan Allah ana nuna musu shirka ne wani Allah bai cancanci roƙo ba kuma wane ne ba za ka roƙe shi ba da bukata irin bukata da babu wanda ke biyan ta sai Allah ba za ka roƙe shi ba taimakon ɗa ko arziki ko lafiya ko ya ishe maka wata cuta bayan ya mutu baya nan baya jin ka wanda kake roƙo kuma ba idan ka ce musu wannan abun shirka ne sai ga sana maka isgiri wani irin shirka ne wannan ai tawassuli ne tawassuli ne مالك وما زال المشركون يعيبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد مشركي بس قشي بسنا أيبا تأنباوا سنا سفا تأنباوا دهوكا دبتا سنا كما صفا سنا سفا تاسو ده صفاها idan suka kira su zuwa ga tauhidi idan suka kira su zuwa ga tauhidi shine kawai matsala saboda sun saba da bautar wannan Allah sun saba da shirka da annabi ya zo ya kira su zuwa ga tauhidi sai su dinga mashi ba'a suna mashi izgili suna cewa mahaukaci ne mawaki ne wawa ne bai san abin da yake ba lima fi anfusihim min ta'zim shirk saboda abin da ke cikin zukatansu na girmama shirka wa hakaza tajidu man fihi shabahun minhum إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك ما لتكم حكى الأمر يكي ذاك قوان وندك يدوان كما كو كما تجيني هذا وأنن كافران idan ya ga mai kira zuwa ga tauhidi zuwa ga ta Allah sai kaga yana mashi izgili saboda abin da ya saba da shi na shirka da kafirci قال تعالى الله ملوكين سركيتي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله lalle ko shakka babu na daga cikin mutane akwai wanda suka riki wasu koma bayan Allah suna son su irin san da suke yi ma Allah kaga sun hada son wani Allah da Allah sun daidaita Allah da wani shi wurin so wanda ba haka ya kamata ba abin da ke daidai Allah ce wallazi na amanu a shaddu hubban lillah da suka yi da imani makwarsan su yana kasancewa ne ga Allah madaukakin sarki sai ya ce
فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك malace duk wanda ya so wani abin halitta daga cikin halittu irin yadda yake son Allah to wannan mushriki ne ba hada Allah da wani cikin so saboda duk wanda zaka so dole san da zaka yi masa ya biyo kalkashin san Allah ina fata mun gane duk koma wane ne zaka so wane ne saboda Allah yana son shi zaka kishi ne saboda wa Allah yana kishi ba za ka daidaita shi ba da Allah cikin so saboda asalin son wani wanda ba Allah ba yana bi ne ta ƙarƙashin son Allah maɗaukakin sarki wa yajibu alfarqu bayna alhubbi fillahi wal hubbi ma Allah malaci wajibi ne a dinga bambantawa tsakankanin so a cikin Allah da so tare da Allah so cikin Allah shine ka so wani saboda Allah na san shi ko so tare da Allah shine ka hada Allah da wani a cikin so wanda hakan shirka ne fa haula alladhina ittakhadhu alqubura awthanan tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillahi wa ibadati malace to waɗannan da zaka ga sun riki makabarta ko kabarrai abun bauta kuma bayan Allah zaka same su suna yin izgili game da abin da shine tauhidi kuma shine gaskiya ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء zaka ga suna girma abinda suka rika kuma bayan Allah a matsayin masu ceto wa yahlifu ahaduhum al-yamin al-ghamusa kadhiban wa la yajtari'u an yahlifa bi shaykhihi kadhiba malaci zaka samu ɗayan su zai iya rantsuwa da Allah irin rantsuwa ta hallaka akan ƙarya amma ba zai iya rantsewa da shehun shi ba akan gaskiya yadda yake son shehun shi yana girmama shi zai iya rantsuwa da Allah kan ƙarya amma ba zai iya rantsuwa kan shehu ba dan kace rantse da Allah ya san ƙarya ce sai ce wallahi kaza ne amma yana kace rantse da shehu ba zai rantse ba so da yadda yake jin tsoron shehu yadda yake girmama shehu mala ce wa kafirun min, min tawa'if muta'addida tara ahadahum yara anna istighafatihi bi shaykh أن استغاثته بالشيخ, بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر ما لتزاك قد داما دك تشموت أن ننقنجيوين زاك قد ينسو ya fi ganin neman agaji da shehun shi ko wurin kabarin shehun shi ko wani wuri wanda ba kabarin shi ba ya fi ganin amfanin hakan sama da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a lokacin sahar ya fi ya ganin yarda da samun nutsuwa wurin roƙon shehun shi sama da roƙon Allah madaukakin sarki ya ganin bukata ta hibiya ce saboda shirka da lalaci wa yastahzi biman ya'dilu an tariqihi ila at-tauhid kuma zaka ga yana yin izgili ga wanda zai karkata daga barin hanyar shi zuwa ga hanya ta kade ta Allah madaukakin sarki wa kathirun minhum yukhribuna al-masajid wa yukharribuna al-masajid da dama daga cikinsu za ka ga suna rusa masallatayya ta hanyar ba sa raya masallatayya wa yi amirunan mashahid amma za ka ga suna girmama ko kuma suna raya makabartu fahal haza illa min istighfafihim billahi wa bi ayatihi shin hakan ya samu asali ne in ba dan da suka raina Allah ba da ayoyin shi ai hakan ya samu asali ne karkashin yadda suka raina Allah subhanahu wataala da ayoyin shi wa rasuli da manzannin shi ko manzan shi wa ta'zimihim lishirk da yadda suke girmama shirka da kafirci wa hadha kathirun wuqu'uhu fil quburiyyin al-yawm malaci hakan yana da yawa faruwar shi a cikin masu bautar kabarra a yau wal istihza'u wa ko wal istihza'u wal istihza'u ala naw'ayn aha
wal istihza'u ala naw'ayn ahaduhuma الاستهزاء الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أرغب بطونا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند عند اللقاء أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين كقول بعضهم دينكم هذا دين دين خالص وقول الآخر دينكم آخر.
أخرق وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الدين من باب السخرية منه وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا يحصى.
بالكفة إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية ما لاتشي الاستهزاء على نوعين izgili nau'i biyu ne ahaduhuma ɗayan nau'in guda biyu alistihza'us sarih izgilanci mabayyani kenan izgilancin karara kallazi nazalat al-ayatu fihi kama irin izgilin da aya ta sabka game da wannan izgilin wa huwa qawluhum shine faɗasu da suka ce ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i da dai bamu taba ganin kamar waɗannan mutanen na bon masanan alkur'ani shine qurra masanan alkur'ani wanda sun san ma'anar shi sana aiki da shi suka ce ba mu taba ganin irin wanga abukan namu ba masanan alkur'ani arghaba butunan masu san cika ciki wala akzaba alsunan masu yawan ƙarya wala ajbana inda liqa kuma masu yawan tsoro idan aka hadu da abokanan gaba wasu ne daga cikin sahabbai an dawo daga yaki sai suke tattaunawa tsakankaninsu sai nake cewa kai ban taba ganin ban taba ganin irin waɗanga mutanen namu ba sanci da yawan ƙarya da tsoro idan aka haɗu da abokanan adawa yana nihin wa annabi da sahabban shi kenan kaga wannan isgilanci ne ga annabi da sahabban shi sallallahu alaihi wasallam da suka faɗi wannan magana sai Allah ya sabko aya قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum sana cikin wannan tattauna ɗaya daga cikin sahabbai yace wallahi sai na je na ga manzo Allah saboda shi ya ji yana zuwa kafin ya isa Allah ya turo mala'ika Jibril cewa su zo ai zo ya ga mu annabi za su zo suna masu neman uzuri wurinka karka ba su uzuri sun zama kafirai da bayan da sana da imani kayan ajima sai ga ɗaya daga cikinsu ya zo yana rike da igiya ta raƙumin manzo Allah sallallahu alaihi yana tafiya mai bada labarin yace har duwatsu na bugun kafuwan su yana cewa wallahi wasa miki hira ce muke ta doke makan mu wahala ta tafiya kawai ba wai mun nufaci haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi baya waiwan shi sai dai ce mishi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ya ƙara maimaita annabi ya ce mishi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kada ku kawo wani hanzari ku riga kun kafirta bayan da kuna da imani wanda yau izgili nawa ake yi wanda masu izgilin ma ba sa ankara cewa izgili suke izgili da komai da ya shafi addini haramun ne kuma riddan yana sa kabar musulunci ta gaba ɗaya izgili da ayoyin Allah izgili da alkur'ani izgili da manzan Allah ko izgili da wata sha'ira daga cikin sha'irar islam kufur ne mala ce au nahu zalika min alaqwalin min aqwalil mustahzi'in ko abin da ke kama da haka daga cikin maganganun masu izgili da suke yi ka qauli ba'dihim dinukum hadha dinun khamis kama fada wasu da ke cewa suke ce ma ahlus sunna wanga addinin naku ha addini ne na biyar addini ne na biyar saboda su abin da suka sani mazhabobi guda hudu shahararru a duniya ya malikiya kake shafi'iyya ko abin da ke kama da su cikin mazhabobi guda hudu shahararru a duniya yanzu da san ga kai kana sunna baka bid'a baka duk abin da bai dace ba zai tanga wani addini ne na biyar suka zo da shi wanda in ka duba ayyukan su duka sana karkashin qur'ani da hadisi wani irin addini ne na biyar kaga wannan isgili ne ko ko irin wanga alqab da ake ake faɗi dan aibata mutane dan yana cikin izgili dan yana cikin izgili da an yi wani abin da bai dace ba sai ya ce izalat han doke shi wata sara ce izalat ko wahabiya ko abin da ke kama da shi na alfazu da suke jifa ahlus sunna da shi dan su nisantar da mutane game da barin gaskiya me izala me wahabiya wasu alfazu ne suka amfani da su don su hana mutane karɓar gaskiya kawai don su hana mutane karɓar gaskiya da yawan ka tare mutum ka ci mishi menene izala iya abin da zai iya gaya maka ta za yi gemi da ɗaga wanto ce kai jahili ba shi bane izala wannan nemo wani suna dai daban nemo wani abu dai daban gemi yana daga cikin sifa ta annaba babu wani annabi daga cikin annaba da baya da gemi kuma sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku bunƙasa gemi ku rage gashin baki kaga shi gemi mine ne addini ne daga wando fa hadisi a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa tufafin mummuni sune wanda suke zuwa tsakiyar kwabre shi tsakiyar kwabre amma yau kaga shine abin yi mai izgili dan ga ka daga wando sai su ce ka ketare ruwan da kake ko ko ka ketare ramu ko a ce ka sis akwai nan duk izgili ne eh mm. duk kusan irin wanga izgili ne sabon addini me sabon addini ba abin da ya gadar musu da faɗa sabon addini saboda su ƙwallota su da ƙyale take take da jahilci take shi yasa addini sai zan sabo a wurinsu ina fata mun gane yanzu tana yau daga cikin ku kowa ya san sunna yin sallah da takalmi kun san ta aiko hadisai sun zo da dama akan yi sun akan sallah da mi da takalmi to yanzu da Allah ka je can ƙauyen ku nesa ka kabarta mutane sallah da takalmi ya zaka gani to ka gani yanzu da ka kashe kauye nesa can inda ilimi baya da yawa kashe matsayin bako mai wa'azi kawai sai ka kabarta sallar da takalmi za ka karɓo rinsu kuma za su yarda addini ne za su ɗauki shi sabo duba ga shahilcinsu to waɗannan ma da kashe suna ci a riki tsohon addini da tsohon abin da muka sani da saboda sun shahilci abin da ke faruwa yanzu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba addini ya fara bako bako ya fara kafar maka suka ki karbar shi saboda basu san shi ba saba da shi annabi yace kuma zai dawo bako kamar yadda ya fara a da yace albishir da aljanna ta tabbata da bakin wannan lokacin masu bin wannan addini a wannan lokacin shine abubuwa ga sanar na suna amma sun zan baki a wurin mutane in kana yin su sai ka san garibi cikin mutanen da su da suka san san ka tare da ka suke saboda jahilcin su ba su san wannan abu to shi yanzu ga sana izgili suna ce addini na biyar ko kuma sabon addini ko kuma sabon littafi me sabon littafi yanzu yanzu littafi ka kare na walƙe su ce wanga sabon littafi ne ya zo da sabon addini me alaka sabo da littafi da tsohon littafi wannan jahilci ne eh ba tasbi kaga mutane masu yi dare zai iya faruwa saboda jahilci ina fatan mu gane jahilci yanzu ya yau a cikin mutane komai zai faru kar kai mamaki wa qaulun akhar ko faɗan wasu da suke cewa dinukum akhraq wanga tsohon addini misali wanga addinin ku tsohon addini ne an wuce yayin shi kaga wannan ma kafirci ne izgili ne da musulunci wanga irin wanda suka waye ne wanda suna ganin cewa a ba mutane lahiya su huta wasu al-mufakkirun kenan da an ce mutum ya sata a datse mahansu datse hannu abin ya riga ya wuce yanzu muna zamani na wayewa suna ganin cewa addini tsohon yayi ne kaga wannan menene kafirci ne izgili ne da musulunci wa qawlun akhar idha ra'a idha ra'a al-amirina bil ma'ruf wan nahiyina 'anil munkar ja'akum ahlud din yace da fada ta daban da zaka jo suna cewa idan suka ga malamai masu foro da kyakkyawa suna hana mummuna sai su ce muku to ga ma'abuta addini nan sun zo ga malam na ya taho ana hira da ana an nasha da sai to ga ga masala ne sun taho stars da abin da ke kama da isgili ne min babu sukuriya wanda wani biske gaci suna gan shi ne babin isgili da raini ga bare nan ware daga cikin mutane kenan ana hutawa ana hira ana ga wanda zai rika kaha aya da hadisi ne ya rikita maza mana shi kenan kaga wannan izgili ne wanda zai iya kai mutum zuwa ga kafirci wa ma ashbah dhalika mimma la yuhsa mala ce da abin da ke kama da haka daga cikin irin ababen da ba su iya kilguwa illa bi kulfa sai da wahala mimma huwa a'zamu min qawli alladhina nazalat fihim al-aya daga cikin abin da mafi girma ne daga game da wa'anda aya ta sabko game da su mala ce annu thani ghayru sarih
النوع الثاني غير الصريح وهو البحر الذي لا ساحل له مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة مد الشفا ومد الشفة والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومثل هذا ما يقوله بعضهم إن الإسلام لا يصلح لل- للقرن العشرين نعم.
وإنما يصلح للقرون الوسطى وأنه تأخر ورجعية وأن فيه قسوة قسوة وأن فيه قسوة قسوة وحشية ووحشية قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازيم nau'i na biyu jimale ce shine ghairu sarih izgili wanda ba karara ba wa huwa al-bahru alladhi la sahila lahu wanda ce wannan kuma shine tekun da baya da gaba saboda yawan shi kenan cikin al'umma mithlu ar-ramz bil ayn wanda ce kama alama da ido irin haka sinyal kenan da ake da kaga mutanen kirki ko kuma sai ga yin haka sai ayi dariya kenan kaga wannan izgili ne da alama kai ba za ka mutane izgili sai mutanen kirki ba ga 'yan iska na cike da gari kala-kala amma sai mutanen Allah su ne abin izgili wurinka da kaga wani mai gema ya to sai ya haka shi kenan bako ya zo cikinsu abin mamaki yanzu bale Allah ya baka yalwataccen gemi babba sai ga mutane suna ma izgili da irin masu sifanta izgili gemi da bunsuru ko da fensu ko wallahi kafirci ne Allah kafirci ne ridda ne ko da wasa ka faɗa ko da wasa ka faɗa wa ikhrajul lisani wa madd shafa ko fuddo halshi sun yalta hanyar halshi ko kuma zumbura baki haka wal ghamz bil yad ko kuma alama da hannu inda tilawa ko inda tilawati kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa inda al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yayin da ake karanta alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ana foro da kyakkyawa ko da mummuna duk wanda irin ɗaya daga cikin wannan alamomin dan raina mai yin haka wannan yayi izgili kenan ومثل هذا ما يقوله بعضهم ما da ce irin haka kama- kuma yana daga kama yana kama da irin abin da ya gabata abin da wasu ke cewa innal islama la yasluhu lil qarn lil qarn al 20 lalle musulunci ba ya da wani kamar ba zai ta yi daidai ba ga wannan karni na 20 da muke ciki an waye mutane sun samu kansu cikin ci gaba komai ya saki ya za a yi kuma a ce zo a zo a tabbaka shari'ar musulunci a cikin al'umma wannan ma kafirci ne karara kana ganin cewa musulunci ba zai iya tafiya da mutanen zamani ba wanda musulunci har duniya ta tashi zai iya tafiya da mutanen da kenan har duniya ta tashi tun farkon mutane zuwa karshe to musulunci zai saita su ya ta daidai ci gaban su ba zai yi tasiri ba cikin hukumce hukumcen Qur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa inna ma yasluhu lil quruni al wusta musulunci yakan tahine da mutanen da suka rayu a cikin quruni na karnuka na, na tsakiya wancan wa annahu ta'akhurun wa raj'iyya wanda suke ganin cewa musulunci ci baya ne ci baya ne da rashin wayewa wa anna fihi qaswatan wa wahshiyya wanda suke ganin cewa lalle musulunci ya tanadi fi fi fi uqubatil hudud wa ta'azir wanda wanda suke ganin cewa musulunci ya tsananta a cikin abin da ya shahi ukubobi da ya tanada da kuma shan kunne amma yanzu suna ganin cewa da Allah ya ce wanda ya kashe a kashe shi a zuwa tsayar da shugaban al'umma a cire masa kai sai akwai tsanani cikin haka akwai takurawa ko wanda ya ce sata a cire mai hannu ko wanda ya zana a bulale shi bulala ɗari ko wanda ya shaida zur ya shaida ga ya- ya- ya makala ma mutum zina alhalin babu shaidu a- shi ma a mai bulala tamanin sai su ganin cewa a cikin tahiyar musulunci akwai tsanani ba za su kawo sauki wanda ya fi wannan na musulunci wannan kafirci ne da ridda ne fata musulunci wannan hu zalama almar'a huquqaha haifa abaha talaq wa ta'addud az-zawjat ko kuma masu ganin cewa lalle musulunci ya zalunci mace ya hana mata haƙoƙinta ta yadda halatta saki da kuma ƙara aure akwai wanda ke da wannan tunanin suna ganin cewa musulunci ya tauye ma mace haƙƙinta an ce kar ta fita kar ta cika yawan fita ta sa kuma hijabi ta niqabi ta rihe jikinta rikiska akwai akwai takurawa a bar su samu hurriyar su su ma su fita su walala kamar da kowa ya walala wannan kaga kafirci kana ganin cewa wani musulunci ya tawaye ma mace haƙƙinta musulunci girmama mace ɗaukaka ta yi bai tawaye mata haƙƙinta duk masu da a wannan kaji kasashen kaji kasashen su kaga yadda matan su suke wallahi wanda suke fata kasuwanci sun ga inda mata ke da ko ai kun gani mace na tsiya azama ta buhu ta je ta sarki eh mana to ka gani wannan shine hurriya na mace kasashe da dama mace ita ke kula da gida da abinci da komi kai sai ka zo ka ci abinci kuma kai ta aihuwa da ita baka sana'a baka komi sai su ta waje sana biyar sana dara mace ita za ta je kasuwa ta yi wahala ta yi komi ta so abinci da cefane ta ka kuma ta mashi ta kaka ba ta kashi to ne shine haƙƙin mace shine haƙƙin mace kaga ko wanda aka jefa musu wanga tunanin a cikin kansa suna ganin cewa haƙƙin mace ne ma a ba ta hurriyarta ta shiga siyasa ta fito ta nemi mulki da iko ta je ta yi aiki duk inda namiji ke aiki kaga wannan walakanta mace ne mace ba ta kama da namiji yadda namiji zai zamiyawa ya ɗauki dutse ya fasa dutse ya gina rami ya shige haka mace za ta yi amma sana ganin cewa an tawaye haƙƙin mace an hana su aiki da haka su masu fito su yi fafutuka su tashi faɗi yadda maza ke shi yasa ka tsaro musu an ga fitintunan na zamani da kuke gani yanzu ga shi karama da suke musu shine suna share ta karam tsakani da Allah akwai karama mace akan mace jibji akan mace jibji katan jibji wanda kai ma aka kaka sai gaban ka faɗi shi za a share shi a zuba mata bayan Allah su ta wahala sai share shi wannan girman mace ne ko walakanta ta ne fi sabilillah eh kaga akwai akwai walakanta mace akwai cin hakinta musulunci ya girmama ta kaga mace musulunci ya dokaka ta ya tana karkashin ubanta dole ya kula da tarbiyyarta da cinta da shanta ko tana karkashin mijinta dole ya kula da cinta da shanta ko tana karkashin wani dan uwanta namiji shine waliyinta dole ya kula da cinta da shanta da lafiyarta ba girma ba bace wannan amma yanzu an ce ta tashi ta fita ita ma ta je ta nema ta iya siyasa ta iya neman gwamnati ta wallahi nan gaba sai kun gansu cikin rumbu suna ɗaukar mutane Allah da su wanga karorin ga duka adeli ta duk sai kun gansu ne saboda abin gagara zai hukuma ba ta iya ɗaukar yaunin aikin su gaba ɗaya cikin ƙasa ta sa su zama ma'aikata duk da yanzu kaga sun yawa sun takura ma mutane ba abin da ya rusa da kwal yanzu premier inda nan ne asas na yaro samu karatu sai da aka zuba mata wurin za ga yaro ga yana har ya girma bai iya komi ba saboda mai koya mishi ma bai iya komi ba dan mata ne masu rauni ne yau ba ta dauke da juna biyu gobe tana arba'in gobe tana kaza gobe tana kaza yau za ta koma yara karatu ciki ya yauni kin tsaye da karatu kin aihu kwana arba'in ba lahiya an baki dama hutawa yaran wake kula da su kaga nan aka samu tabarbarewa da lalaci na karatun yara ya kuma baya gaba ɗaya sau da ana ganin cewa an tawaye ma mata haƙƙinsu tashi sai nema haƙƙinsu yanzu har sallah ake da idi ta neman incin mata to ya tawaye musu haƙƙinsu bale a nemo musu inci wata yi musu haƙƙinsu kaga wannan fitina ce da kuma yin izgili ga Allah wannan ya tawaye musu haƙƙinsu musulunci wallahi girma masu yi ba wanda ya tawaye musu haƙƙinsu ina fata mun gane lokacin kira